وجعل من أعرفه صلى الله عليه وسلم ومن تبعه وعمل بسنته يوم القيامة من الغائبين ومن خالفه أو أبغضه أو أبغض أحدا من آله وأصحابه وعشرته من الغافلين وجعل من أفضل أولاده من الخالقين وأوعد قاتل أولاد ابنته بالوعد المبين وأوعدهم يوم القيامة بالحسرة والندامة والعذاب المهين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما هدانا إلى الصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجيك إلها من العذاب المبين وأشهد أن سيدنا محمدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmi wata Allah ya kaddara muke tare da kuwa wannan zawiya zamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'akariya ta asabar la'akariya ta uku kenan da watan tara musulunci ramadan kenan cikin lissafin hijira na jagoran kowa da komi shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara kowa da sunan sa da darajojin da Allah ya wa kowanne na gaida mu da gaisuwar addini farawa da ku da kuke nan da dingin miliyoyin musulmin da suke tare da mu kafin watsa labarai duka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا لا كجرا منفسرة آية كتري بيو da hamsin da uku ne nake zato. Haka ne, malam, haka ne, yau za mu tashi aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu a tura ta biyu turar albakara mai karanta mana karatu da uwa alarama abubakar muhammad al-amin zai karanta mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا مما رزقناكم مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا جماعة والكافرون هم الظالمون har walillahi alhamdu kafin mu shiga fassara muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un awwalan thaniyan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa aidan naqulu thalithan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don wayi gari da babbar rashi ɗaya daga cikin manya-manyan ma'aikatan addinin Allah wacce Allah ya kaddara muke hulɗar addini da shi sama da shekara talatin wa'azin musuluntarwa taron gangamin buɗe islamiya sama da shekara talatin ko dai wuce su aƙalla shekara talatin shi ne da cido malam ahmadu mai zanna na garin baya Allah wani ya ɗauki ran tafiya yau da safe muka yi jinazar da yanzu haka zancen da muke yana cikin wanda bai taɓa zuwa ba sai yau yana cikin ramin kafa ba a mace sanarwa da uwa musulmi babbar rashin da aka yi bayan zamowar da malami mai karantarwa mai jagoranta a karantar kuma yana da hannu cikin tsawanni musulunta da mutane da muka yi sai. Wacce ya san malam Umaru dan bayaran da mutum harkokin ma'aiki da shi, to baba yake da shi malam Umaru dan bayaran. duka da sisin da mutan bayaran da mutanen sagirawa da mutanen garin balare da su wanda mutum ya shafa a madadin wannan zawiya muna ce ubangiji Allah ya ci kan malam Ahmad ya zanna muna kuma ce Allah ya ci kan magabatan mu da suka rasu kafin shi muna kuma ce Allah ya bawa alansa a gurin dole wannan rashi ga wanda yake so ya je musu da aziya kuma suna ci garin bayara gidan malam Ahmadu ne zanna bayan kasuwa ubangiji Allah ba ya ba mu kudurin sarki sannan a wannan unguwa da muke ɗaya daga cikin yaran unguwa ce ya gama da ajalinsa sakamakon zirga-zirga ta hayaniyan faɗace-faɗace ya ya rabu da ran da yau kuma yana cikin ranar kabari kuma muna roƙo Allah ya ji kansa ya taimaka sauran mutum Ubangiji ya ce ya ayyu hallafi na amanu, wanda kira ce ta musamman wancan ba kira ce ta umumi ba, wannan kira ce ta hususiya ya ku wanda kuka yi imani, wanda ba su yi imani ba, ba sa cikin wannan kiran sai dai in rabo kuma ya sa kan da aka yi kiran ba sa da imani daga baya kuma kafin ruwan duniya Allah ya zuka suka musulunta to wannan kiran sai ya shafe su wanda ne kuma in dai bayan ba su da rai wannan kuma niyyar aikin ba zai amfane su ba amma dai in dai sun musulunta kafin rasuwa wannan kira ya shafe su. Ubangiji ne kira ya ayyuhan nasu ko ya kira ya alal kitabi ko kira ya ayyuhal ladina amanu abin da zai biyo baya ɗayan abu uku ne ko dai labari abu ta gaya wa mutane da aka kira abin da ya wuce ba su sani ba ko kuma a tsora musu umarni ku yi kaza ko kuma a tsora musu hani ku yi zanci kaza abin da ke biyo bayan ne daɗi ko an kira da'awa khassa kamar janar ko da'awa amma kamar ya ayyuhan nasu to dai za a samu abu Allah yake so ya faɗa sai ya kira wanda yake so saurari faɗan kuma suke da rabo suke aikata faɗan Allah ya wani ya zartar da Allah ya kira ya ku wanda kuka yi imani wannan tana zama wato kamar ka kuke na shaidan da Allah ya wasa hafi dan dai ni da ku mun tabbata wannan kiran da aka yi da ba ma da annabi ya karfe ta alaihi salatu wa salam ya faɗe ta ma wasu kunnuwa ya faɗa kan dinki kanmu nan da wasu mu da ba sa nan babu wanda kunnuwa kuke wajen a sannan amma ga da muke da suka tabbaka ajalin biyu suka wuce to mu kuma yanzu mun kira sai mu ce to da mu ake ubangiji ya ce ya kuwa daukan imani na kai da kun imani an fi ku cikin garo da kogo bi ma'ana na nufin cikin abin da ya ba wa kowane mumini ana gaya mar ba cikin ya kudinsa ne ita ce wayo da wayewa ba yake shi yadda wani sa abin da mutum ya ci ka ba shi awa shida ko wani kan abinci ko naman jimina ne ba shi awa shida ka ga shi da kuka yana gudu da na ta addu'a Allah sa ta wani yin garki ga bayan gidan Allah sa ta kowa saboda me wannan abu da dada da ya tsaya shi a girki ne a nama ne a dambu ne ko me yanzu ya ce zai ya gama aikinsa kurkun da aka yanka mai ya zauna ya gama zama yanzu aiki a sake ke fito waje da iska dole ko ba loman da za a ƙara a cikin wannan ne ba da lafiya sai an fitar kenan abin da tafiyar shi ne bai tozarta abin da kai kaci shi ne ke zama ba haya rigar da ka dinka ita ce tsumma rigar da ka dinka ta ma ita ce sutura haka ne ko to kenan ya ku masu imani da Allah an fi kuma mara zakana kom banda rowa banda koro ci gaba da ciyarwa min daga cikin ɗan abin da ma razaqnakum muka arzu ta kudi wani zai iya ba da sadakar naira biyar saboda a duniya da dama naira goma ne ya raba kenan ya ba da rai ya yi kokari ko da kokari ba wani kuma zai ga shi kuma ikirin zai ba don su goma guda biyu ne a duniya wannan ya yi kokari haka ne wani kuma ya wuce nan zai iya ba da ikirin wani duk dai abun nufi shi ne me yau kin su sa'atin ne sa'ati daga daga wadatan ka daga samun ka daga irin wadatan ki daga samun ki shi ne Allah ya ce kiyar ku kiyar mu kiyar ku kiyar daga dan abin da Allah ya ce muka ba ku ita sadaka tana kawar da musibobi da bala'o'i ga wanda yake domin janibin kuma tana zama nauyi a mizani na lada sannan kuma ƙofofi saba'in wanda Allah ya gurguɗe wanda sanar ne yake turo da duniya musibobi bala'o'i sarori to ƙofa saba'in ɗin nan sadakan ka ɗaya a lokaci ɗaya in aka dace Allah zai soke maka wannan ƙofofi saba'in na na fitowar bala'i. Dabin Rama ya ce wa sahabai barin gaya muku kankanin kofa daga cikin kofan bala'i saba'in wadda sadaka take soke ma wanda ya bada ita. Ciwon hauka da ciwon kudurta su ne ‘yan kananu muke. Su ne ‘yan kankana cikin kofa saba'in din to sittin da takwas girman su ya kai girma munin su ya kai muni wannan su ne ‘yan kankana da yawan sadaka ba zai hauka ba. sadaka ta toshe masa kofan da auka jarabawa auka ke mai sadaka ba zai zama kudu ba saboda sadakan da yayi wani yake Allah ki karba ko in ja ki arza Allah ya so ta kofa kai ba ka so da zan so ta so wai kaddara sadaka ba lada amma za ta maka aiki ka rayu lafiya kalau ka zauna lafiya kalau a zauna tare da kai lafiya kalau ka taba abu ya yi albarka in wannan ke kaɗai riban jikin sadaka ka gwama ta da ruwa wala ta jama'a an fi kumin ma da zakana ku ji Allah. In faɗi iri biyu ne akwai kezuwa ta wajibi dole dole mu da ki biyar biyar ba a yafe mai dole sai ya biyar ko na so ko bayi so Allah ya ce ni ne da ba ka ajiya. Ina mawadata in ji Ubangiji, mazajen ji da mataye, larabawa da ajamawa wa an fi min ma ja'alakum mustaqala fi lafi. Kawai zaman lafiyar ku da ni Allah ku tsora ciyarwa cikin kuɗin da na tsora ku ku yi ajiya, na ba ku ajiya ku yi gaji ku juya, to ni ne kuɗin na ke muku maza ku ciyar. Da wannan ayar cewa ta zama wajibi ga mawadaci duk da shi halifa Allah ne a kan dukiya. Haka ne? Akwai cewa ta dole kuma, amma ta farilla ta zarta ke. Kudinka in yi shekara ɗaya an samu tamamul auri adadin kudin ya kai tamamin nisabi wanda yanzu akwai wajen wani akai saboda dukkan karatun da shugaba ya karanta da mu alaihi salam yana maganar azhab wal fiddai azhab wal fidda bai maganar naira bai maganar sefa bai maganar rufi bai maganar riyal bai maganar euro bai maganar pound sterling bai maganar dola a ina maganar azhab wal fidda yanzu kuma wannan kuɗin ba ita ake harka ne ta bayar yasa dole sai an jira bankin yahudawa bankin duniya wai su ne za su bambake wancan adadi da addini ya faɗa su Najeriya karafi to fiski to zakkan bana kaza ne diyar rai bana kaza ne rukun dinari kaza ne sai kuma a zo a kama yake liki a masallaci to ke bai hude zai taimake ka kai ka bi Allah ka bi aljanna yana wukani ai dai haje maka wani aikin to sai mutum ta kawai a bai da masallaci saboda haka jama'a yadda zakka muke magana dole ne mutum ya raba dukiyar da shekara a nuna kaki arba'in ya ɗauki kashi talatin da tara Allah ce an ba to shi ɗaya kuma ya ba mamaye mai miliyan arba'in kenan miliyan ɗaya ba ta saba ce mai miliyan tamanin miliyan biyu ba ta saba ce mai dubu arba'in dubu ɗaya ba ta saba ce kenan wannan cewa ita ce in ka yi ta an same ta tukuna ka samu tamam alkalin islamic law in mutum na da dukiya baya zakka to zai mutu ba shi addinin musulunci saboda kilas nan guda biyar yana in kare ɗaya magaji ana yi haku niyyar islam wanda duk ya rage da fita wani ya san yi da yawa wannan gaskiya sai dai a tsaye kuma manya to shi ya yi rida rike hudun bai wadatar ba inda hudun suka fito wannan ce ce ita ma yan ina ce ita ma yan can ce waraka zakka zakkan kuɗi zakkan amfanin gona zakkan shanu suka musulunci ne kuma umarni ne kuma dole mutum ne akwai kuma kirwa na tasawuri kuma wannan ba ba a duba tamamul auni ko tamamul misali kawai in ka samu ka ci wani ya ci in ka sha wani ya sha in ka dinka wani ya dinka wannan shi kuma shi ne hannayen jari da ba zai ba duniya shi na munna in ya fi cikin dare da sai ai da masu cikin nasu ya zira kantar kowace ya yi wanda ya je wajen biya ya je wajen biya ubangiji Allah ya ba mu iko da zuwa ma da zaka na ku me kabi an ya ce yau Allah ta ina so masu imani ku hanzarta ku gaggauta tabbata wannan umarnin min kabi an ya ce yau tun gabanin zuwan wani irin yini kamar mun ce ya raba daki wa ya falikal halaiki ويا مالك الديان in ba mu ciyar ba wancan yinin ta zo sai za mu iya ciyarwa sai ga labai ofi ai wancan yinin babu saye da sayarwa balle hannun shirga riba balle iyaye sadaka an kulle kasuwanci haka fata wala kulla gawon kuma badadantaka ita ma babu inda Allah ke an share kun haɗu da wani a duniya kun zanna kamar babba da ruwa kamar in sabai ta da ku tsirara kana san muna san duk bai suna ba da kuma ba daɗin ka ne ko me zai ba dan fitila zai ba yanzu ka kina tsaye cikin jela da kuma da biyu kai ma kana tsaye cikin kumba ne da za da ido wani bai sani halin da wani ke ciki sai an gama abin da aka gama sun masauki ya hada aka ce wannan ma aljanna ne wani ma tare to mu cike da sai bai kuma salam salam salam sallallahu alaihi wala shafa'a a wajen ranar kuma babu magana ne shafa'a ce wani zo sai a madadinka kai a sallame ka in na duka ne ki a danka ki na ɗauri ne ja ɗauri wai kai ne yanzu ka zo a madadinsa kai ne kai fansansa kai ne kogi na a gaban hukuma ana karɓa a shari'ar duniya amma a shari'ar Allah ran lahira a kawai wanda ya yi laifi aka kamo shi to shi kaɗai za a hukunta shi ba za a raba musu a ce to kai wannan laifi na ka yi yawa daga ɗan ku ce ma ka karɓa ne bai an raba muku bai kurba da kula bakinsa ya za a yi a samu fi a lahira sai idan an shigo da annabi in aka shigo da annabta wata kofa ce za a duba a ba ta belin dai sai an zo da annabtan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan ajin wannan lambar duwayoyi ga sunan mututo kuma fi ha manzo zai gaya wa Allah a cikin al'ummar nan tawa ya Allah ina so in fara ji ina so in fara ido ina so in fara ji ake amma yana ido na dawowa sai jahannama ce ta yi magana da mahalicinta cikin irin maganar da ya hore mata jahannama ce ya Allah an mun alkawari fa dau aka bar Muhammadin da yana wannan kilo ni ba ban samu komai a fa duba na wuri ne ma an fa gaya mu an yi ni za a bani wanda zan kasa da wannan ne Allah zai ce Habibu ya annaba ta tara a rage ne mata wanda zai ma za ta a za a zanen mu aiki ne mu ba zan kuma da amani a ni ko ko kina ta kullo ne mai kanto da kwanan wala jama'a mu rike manzo Allah ba ni nuna Allah ce ka ka kafirin da bai kira su a wannan farkon kiran ba kuma zalimu da in kana neman azzalumai zalamu أنفسهم وظلموا ربهم وخالقهم وظلموا أيضا خلقاءهم لا تكون كافرين الظالمين بانجلي sun zalunci kanku don sun tsaya wa kanku zama cikin hukuma sannan sun zalunci Allah Allah ya yi jiki ɗaya su kuma sun manta waye ko sun kara mar ababen bauta alloli daban sun zalunci manzon Allah da aka turo shi ya zo ya wahala domin ya yi lodi a je aljanna amma su kai da su wani zafi da mu zuwa da nuna sai nan zafirai su ne an zaɓi mai Allah ta ba mu
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم
Allahu akbar walillahi alhamd ubangiji Allah ya ce Allahu alif lam lam ha da balariyar alfi ko kace alif lam lam hakuri da bahausiyar zurfi ko kace alif da lamu haskeri da yaren mu na cikin gida ni kanar ne da na cikin gida zama mamaye yara bana ya yi za yanzu haka ne cewa da filanin ciyar da ya tsunki an yi mata ga ya tashi ya Ubangiji shi ne yake da al'asma al'udna. Sun fi kirga su duka sunayen da al'asma al'udna wannan suke jira sai wannan sunan ya yi zuhuri ya yi hajjarci da tsaki wani sauran al'azama a sifatu su kuma sai su damfara da wannan in babu wannan suna na fasu jalala to dukkan sauran sunayen ba sa da masauki arhamanu sai an samu Allah guda nan muna ce ga sifansa arrahimu sai an samu Allah guda nan a ce sifansa akwai rahimiyya almaliku sai Allah guda nan a ce a cikin sifansa akwai mulki alrazzaku alfanshi duka sifofin sai wannan sifan wannan sunan ta tabbata ina wannan shine al-alamul muhaqqaqa wannan sunan shi ne tabbas da an ce Allahu yasa Allah sai ya tsara sunan baya lalace da ya fi ya zo watan yin lauza da gadon ma muhallin rafi wataran yin zo da jarra muhallin kasri wataran yin zo da nasba muhallin fati in dai ba tambuwan kwatami na kan afurin nan ba amma in dai shi kun gani kuna ne baya ba in ka ɗauki alif din nan na farko kake bari ka wadatu da lalla muhaddiri sai zama ka karanta lillahi da kai din ne magana da wanda ke jin kan dukan ku kana ga duniya wuri na Allah kenan sir alif bai canza sunan ba kuma bai rigimar sunan da komi ba a fadin madafun mulkin in ka sake kiran lam da farko aka bar ka da lamu da haskeri sai a zaman to an karanta lahu ma fi samawati lahu wa ma fi lardi lahu wa ma bainahuma lahu lahu mulku lahu in lam da ha in ka rage shi ma dai ko Allah karatun zai kuma koma. Idan aka ɗauki alif ɗin farko, lam lam aka ɗauki aka bar hakurin sai a samu ku. Ku ɗin nan yana gwada waye shi Allah ne dan shi ne yake nan ya samar da su abinda ake ga ya samu sai da shi ku ɗin ya zama yana. Ma'anar ku shi ne. Yasa balarabe a ranar kuhuri ya faɗi kalmar larabci yanzu kuma ta zo ta shiga zabira ta hauke ne ta shiga furganin ba hauke ihu ihu balarabe na gaya maka ihu ba hausa ba ce ba i kalma ce a rabiya muke magana ta ne ihu shi ne tabbas shi ne kina kun ga suna dai in an kira hadafi na nan an tsira biyu na nan an tsire sunan yana nan Allah la ilaha babu wani ilahu annabi ya amuru wa yasha wanda shi zai ba da umarni ko dole a bi kuma shi sai ya hana ko dole a hannu alhayyu kun ga wannan na abu ne inda an samu almansusu Allahu da babu Allahu wanda suka ta yi ba ta da gun sauka in sai aka yi rayayye ne kiwa Allah Al-Qayyum shi ne wadatacce abin da ke taɓa ƙayyumiya shi ne Allah bai taɓa jina da wani a ƙoƙarin ya zama Allah. Allah bai taɓa jingina da wani kokari ya zama mai wadata a kawai kayyumiya Allah ya yi tafarruzi da zatinsa ya wadatu da kansa da zatinsa shi ne abin da ke zama kayyumiya alhayyu rayayye ne nan muna nan kowannenmu na an rayayye amma ta aure an jima kankani kenan ya ce Allahu akbar ya ba su kawo da ku da shi ai wallahi ai wani ne wa ban wani ne wallahi Allah ya mace ba kaga yanzu suna raye yanzu kuma baya raye to Allah shi ne alhayyul ladhi la yamutu alhayyul ladhi yaqumu bi hayati kuma rayuwar ta zaba rayuwar kowa wa tawakkal alal hayy ladhi la yamutu Allah baya abin da ake gwada wannan aya suna da asarafin da da yawa in mun yi masa wannan gudu da za mu imfani da abin da ake ko kuma shiga cikin wajen za mu yi sako ya yi jama'a da kira kuri Allah ya yi gobe sai mu kora Allah ya farko da abin da ta zuma da farkar Muhammad Sani ke gaya mana cewa wannan zawiya ta kuma rahauta da samu yarin wato yadda tafsirin mu a gidan rediyon tarayya da federal blog fm bauchi na kafara ya kasa الله أكبر الله أكبر الله أكبر
mata suna cikin macen ka iya faɗi saboda wato bayu sun tsara a kuma muryar gaurawa kuma ai abu kuma ai albutin ne ta banki to mun samu wannan alfarma daga ministry for religion religious affairs kuma an ba mu minti talatin ne karfe bakwai da rabi na maraice zuwa takwas bakwai da rabi zuwa takwas da dare haka ne domin gode Internet kuma ya fara ɗauka.
na Internet.
shi ma ba ɗauka to ana kwata cikin ingamintin da yake tsakanin mu da masu social media ke ba nan to lallai sun gudu da suka bayar an ba da advance kuma an yi alfarma yanzu shi ma an fara shi kuma shi ma zai fara nutsawa yau Allah ya kin fada جماعة محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وماء بينهم تريهم ركعا سجدا تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيمهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع خرج شقاه فآذره فاستوي فاستكلل فاستوي على كرسيه يعجب الزراع ليكيد بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من منهم مغفرة وأجرا
ku yau ku yau ku sa hakuri Allah sai na sai na mai ne ka kuma dan Allah da ake da zuwa
yanzu kun taya da mutane ba ku nan ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع خرج يضعه فآذره فاستغلظ فاستوي على كله يؤلف الذراع ليزيد بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وحجرا عظيما
wala da jama'a Qur'ani ke sai an kada zai to jama'a manzo Allah shine ke musu ma da cewa Allah ya fifi ta kirka zo ta inda yake ba su ka fasara mu ne Allah ya ce su da kullu fadanna ba ala fadanna ba atahu ala ba to su jama'a daga cikin fifikan za mu fara da hallulin shi wanda ake kudin ne tarihin sanne na wanda ba sa zuwa makaranta. Wata ƙabiya ce cewa manzon Allah aka fara. Muruhu a wallon mutu. Alaikum. Sai mu wada shi da sauraro karatu ne zai gaskata mana shin haka ne ko kuma girbe ne da yanki in ba mu fara da wannan ba jama'a to mun bar aiki a baya mun bar aiki a baya mun tafi da shi kuma ya mun dawo to gara mu ɗauka da gari kai amma kafin nan idan Allah Ubangiji ya zama Ali Muhammadu ya fara halittawa kai baka shafa ba dan Allah a ce kai ne al'ummar da mai gidanku ne farkon halitta. Wai ka waya ce ko kuma shiga Ni ban san abin kikir kikir sai an kare ta lafsin nan. Ni ban gani ba ban ki bin kare ta. Sai a biyo mu da lissafi. Ubangiji yana da hadisi da ake kima hadisi kudusi kuma ana kuma ce masa hadisin rabbani. da ka gani a cikin tafsirin imamu tsabari jami'ul bayani an ta'awili ayin ƙur'ani za ka samu a mujallabi na goma sha biyar ka buɗe shafi na goma jama'a imamu tsabari muhammad bin jarir na tsabari kana maganar abu ja'far na tsabari sunan garin tsabariya sai ake ce masa asabari haka ne imamu tabarani kuma sunan garinsa tabaristana ake ce da shi shi kuma asabarani wannan asabari ne saboda tabariya ce garinsa ko kasarsa wannan kuma asabarani ne saboda tabaristan ce garinsa yanzu muna magana imamu tabari ya bar duniya hijira shekara ɗari uku da goma yanzu ya fi shekara uku da ɗari da ‘yan canji. Shigar da kabari ba, ba wani neman iliminsa zaman rubuta tafsir a rasuwan ta shirar imamu kabari yau in ka zanna ka kirga shekara dubu da shekara ɗari har da duniya. Inda hijira shekara ɗari uku da goma ya bar duniya yau kuma hijira shekara dubu ne da ɗari uku da talatin da tara. Kaga ya fi shekara dubu da ɗari ɗaya a cikin kabari. Tá? Não. To ka ji shekarar samari a kucewa shekarar da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ishirin da tara wanda zai ba mu wannan ruwayar ya ya kai mu karɓa gonsa a matsayin sa na salafu ko kuma bai kai ba a kan da ya wuce tafsirin ban san ku ba ni dai ba ni dai ban duniya ba azabar san kuma yake ba zan baiwa iri amma aboki na mara ba yi ba lafiya wannan riwayar sirrin labari mujallabi na goma sha biyar sashi na goma sai ka ɗauki majma'u zawa'idi kuma ba'ul fawa'idi ta nuru jinin haisami al'allama shi kuma hijira shekara ɗari takwas da bakwai aka gudunar shi haisami sai ka ɗauki mujallabi na ɗaya na majma'unsa sai ka bude shafi na saba'in da biyu zuwa saba'in da abin da ya faɗa yake wannan karatu da ɗabari ya kawo don kaga tsakanin su akwai kururu da yawa ana maganar shi ɗabari da tara hijira ɗari uku da goma ya bar duniya haikali kuma hijira shekara ɗari takwas da bakwai kaga ko ƙarshen sa bai ji ba to da ya kawo riwayar a majma'unsa sai ya ce wa rawahul bazzaru ita wannan riwayar ba ta bari kaɗai kawo ta ba shi ma a kowace ya gabace shi ne wane kokakken mahaddacin hadisin nan kokakken gwanin nan na riwaya da diraya da na kaji shi ne wane ne shi ne imamu nan bassawu bassawu kuma hijira sun hijira shekara ɗari biyu da ishirin da tare ba duniya kaga sai da ya koma a kabari ya saba da kucewa su wani mata bari ya tabari da biyu da goma hijira shi kuma bazaru ɗari biyu da casa'in da biyu ɗari biyu da casa'in da biyu kun akwai tsawo to a ke kenan shi ma tabari ga inda shi ma yi ne ya karɓo wani wato ba sa haitali haka yi faɗa kuma yake faɗa yake cewa wani jaluhu mazajen isnadin wannan karatu da za mu faɗi shi a larabce don ka san awaliyar ma'aiki ba shafi faɗin masoya manzo Allah bane ilimi ne mabrufi ilimi ne marsumi kuma muhassaki da haka kenan yace walijaluhu mawsuuna walijaluhu mawsuuna ko musikuna ko musakuna eh suka eh larabci lokacin da suna da zuci Allah ya ba mu ikon gani yake mazajen islamin amintattu idan ta ga babu da ita kenan babu rawu da ko rawi i da ani ne da babu babu
إلا أن الربيع بن أنفين قال عن أبي العالية أو غيره فمتابعيه مجهول rubuce yadda ake takarijin karatu ba kawai su ta wani hadisi ibn kabir ibn kabir shi ne kawai rabu shi ne kudin malami yanzu ana ana gaya maka mazajen islamin amintattu ne amma arrabi ibn anas ya ce hanyar da aka ba jini daga abin aliya au ghairihi ko daga wani ajin aliya to wanda ya bibi wannan isnadin a daidai wannan gabar shi kan mai jahulu ba a san shi ba. Da suke nan mu da ku mun yadda hadisin mu isnadin na amintattu ne amma an samu wani daga cikin linka wanda zai haɗe kalkalar isnadin to shi in dai ta hanyar abin aliya ne to an ce ba a san shi ba. yanzu mu ajiye wannan mu sallama mu ce to mun bar wannan hanya ne alhali fa da mu ci fa amma yanzu mu ce to shi kenan tun da an samu rawu mai yau to yanzu mun bar wannan ba wannan hanyar mu muke ne ba sai mu yi yaya sai mu je mu tambayi ibnu kasir abul fidai ma'il ibn umar ibn kasir kana maganin imamu sirri damaki wanda hijira shekara dari bakwai da saba'in da hudu aka yi shugabansa a jimarsa Allah shi kansa.
sai yake cewa wannan hadisi za mu faɗa yanzu Yake hadisin ya samu illa saboda a cikin ra a cikin ruwa sosa akwai Abu Ja'farin Arrazi. Abu Ja'farin Arrazi ɗan kafir ita to da wannan ya sa wannan riwayar ta zama so tana da rauni.
Wa Abu Ja'farin Arrazi
wannan da Ibn Kasirin ya jarraha shi yake dalilin ka wannan karatu na a waliyar ma'aiki za faɗa ba zai karu ba ta saboda Abu Ja'far Arrazi to sai muka wuce Ibn Kasir muka ajiye. Saboda Ibn Kasirin duk nan yana fa da malami. muna ga malamai na kusa a cikinsu sai mu ce ko mun ajiye yanzu mun muke kai tsaye za mu je mu gaida ɗan hajjar Abdul Akari ba Abul Fadali Ahmad bunu Ali bunu Ali bunu Ahmad bunu Hajjami Akala yanzu shi bunu Hajjami da da littafi mai suna كتاب الميزان المجلد من نوى نبيا أتاتي نوى تاتي نسري أكل حمالين نبيا يتي أبو جعفر الرازي يجي حافظ الأثري ابن أجل يتي صالح الحديث صالح الحديث yana ɗan kafiru bai da kyau ba kenan dan hajar ya ce in dai abu da amal arraji ne to ba kun da su da bare jama'a ne ba dan ya canci zama salihul hadis ne kawawa da karkashin hadisi
sai muka wuce
dan hajaru muka je muka duka muka gaida wanda ake ce mace ulijjarki wata ake wanda yake da laujan sunta rawutunan ya zama yanayi shi ne ibn abi hakimin arrazi ibn abi hakim arrazi mun ɗauki allirin wata adiru tasa man buɗe mujallabi na shida shafi na ɗari biyu da tamanin zai gaya mana abu da farin arrazin da ibn tafsirin ya ce na da rauni ya annala hadisin saboda shigowar abu da afar arrazi to yanzu imamul jami wa ta'dili ibn abi hakim arrazi a mujallabi na shida shafi ɗari biyu da tamanin yake su ila ya hayar numadinin an abi da afarin razi yake an tambayi ya haya ɗan makini ɗaya daga cikin malaman da suka yi wani tsantsan ciwo ne wani bukari. Buhari ya tabbatar da suke fiw yara suka ce na tsere maki fiw don gani fiw ɗin na malam ba ba wato tsara ƙarfin tsere wanda zaran ya yi yawa shi ya sa fiw to shi wannan ɗin shi wannan malamin shi ya haya ɗan majini da aka tambaye shi to za ka ci a kan abin da aka arrazi yaya a karɓi ruwayarsa ko kuma majaruhi ne ga abin da ya faɗa ƙarara yake cewa salihon ai abu jafar arrazi ai man kyakkyawa kyakkyawan rawi ne hadisansa kuma kyawawa ne Allahu akbar yace salam عبد الرحمن قال ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال أبو جعفر الرازي ثقة ثقة هذا معين هنا جاء مكة فحتى كوي فحتى كوي يتألف أبو جعفر الرازي ما آه gashi wani daga wani wani daga wani kasiri ya zama sika يتاجي فيكما أنبأنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول أبو جعفر الرازي ثقة صدوق صالح الحديث. هذا يقول كثير هي يا أبو كان زمان سكة جامعة سكة جنية أمنا إنك أبو جعفر الرازي يقول كثير هي يقول daya shi wannan abin da makaranta na annabin nan wai bai tabbata ba yanzu ga shi kuma an wanke abu da farin arrazi an tantance shi yanzu masu jirgi a jini ba suke ƙara gaya maka baya da matsala. Kuna kabirin bai zamani da shi ba ballanta to aju sun gamu da shi a takarda shi kuma keke da shi da shi ma a takardar suka yi kwalli. wafi alkawakibin niradi in ka ɗauki kawakibin niradi mujalladin farko shafi na tamanin da takwas قال يا ابن معين صالح وأنه يكتب حديث يا ولنا أبو جعفر من الذي ما لم حديثه kuma shi yake jinta da kansa ana karɓar hadisi a bakinsa shaidar hajjar tana da kai sai dai aka ce menene aka ce ولكنه يخالطه wani lokaci yana ikhtilafi ikhtilafi ba ya sa addini na rawi ba ya sa addini na rawi wa an hukumu bi tawjihi to ai haidan ma ina yake kai karkan ya hukunci kawai Abu Ja'far Ar-Razi rawi ne a mai kai ma kaunihi yaqtalidu amma duk da haka yanzu kawai ya tsallake sun ikhtilafa din an kalle ta an ga wato kankanuwa ce kuma tana da magani kuma ba ta fitarwa ga ma'ana ko kuma a tarkibin jimla to jama'a yanzu wannan Ali ibn Madini ba shi kuma yake lallai lallai Abu Ja'far Ar-Razi ba wani tankama rawi ne amintacce Abu Hakim baban Ibn Abi Hakim din mu na daru ya yi hukunci abu gabarin arrawi amintacce ne kuma mai gaskiya ne kuma hadisansa kyawawa ne hadisansa kyawawa ne to jama'a wannan isnadi mai zamu ji a ciki Allah yake gaya wa manzon da ya isa kuntu ni Allah ja'altuka nake ne ja'altuka ni ne na ni ne na sanya ka ji Allah ke ga Allah ja'altuka ni ne na samar da kai na sanya ka awwalan nabiyina khalqan a farko tun kafin ya yi annabawan nan sai na riga ja'altuka ni na sanya ka awwalan nabiyina duk annabuwa ne annabuwa ne sai na riga yi wa akhirahum bi'san kuma ina ga dama na jinkirta ka ba zan turo ka ba sai a yanzu jama'a wannan shi abin da zai samu a wannan zama mun yi taron fage da tsofani taron fage cewa menene cewa annabi ne aka riga yi a wani yanzu muke magana kuma gashi mun kawo littafin da za a samu mun kawo rawu mun kawo masu nazari da suka ce akan rawo yanzu dai ya tabbata da wannan asalin namu na yau da za mu tashi Allah ya ce wa annabi da an suka awwalan nabiyyi na khalqan wa akhirahum bi idza to kuma akwai wanda yake a lissa annabawa ba Allah ba to ya ga ya mana amma dai annabawa ne da Allah yi to Allah ya ce ni ne na sanya ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka zamanto awwalan nabiyyi kai ne kake kowane annabi halittar ta wajen ne halittawa kai na riga halitta ba na abin da ba an halitte a yi an ce masa an halitta abu ya zama mai ne akwai kenan duk annaba nan sun kasa annabi sun halitta ya girme ya girme ya girme ya fi wanda ya halitta to jama'a yau wannan shine gaban da yusofi yau kuma da za mu tsaya amma dai mu sani ba ba fa da bambane wannan din ma fa tafsiri ne ba wannan sakonnin fa shine ake kuma imani mutane ba ka dan Allah ne zai rubuce ku sa mana complete complete complete karantarwa mu a takarda muke fada muke ga lissafi ga nan ba mu jallafi ga nan ba lissafi ga ma wa fashi ya lissafi wala ai mun gama ne baraka Allah ya kai mu gobe mu kai tafsiri kuma sai mu dora muna so su lalle lalle Allah ya za mu fitar da tabbaci Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sai magana kamar
matakan malam da ke daura na shida. Ana ina da tambaya, miji na ne yana zo na muhimmanci na shida. Da ɗauki da ɗaga kowa hankali, wato ya kai shekara ɗaya da samun wannan matsala. Ko muna da yara biyar ne. Ya tafi ba a san yankiya ya je ba, ba wani labari a kansa. Sai a ce yau an bar a nan gari, ba a ce an bar a wancan gari. malam da matsayin auren da mutum su idan na samu zan iya aure.
Wala bakar Allah ya tsaka maka da alkhairi amma mai wannan tambaya ya ta ga an tashi ba a karanta ba ta roƙi malam fashi an kira shi ta zo tashi tambayar da an ba ta amma dai Allah ya tsaka maka da alkhairi. Jama'a ma fashi wula suna mana akwai kawo sa wanda kullum muna nan da shi tafsiri ko majalisi kawo sa ce mai bakwata can gidan baban ne ce muna roƙa masa addu'a Allah ubangiji ya tuban shi Allah ubangiji ya masa gafara ya ci gajiyar wannan tarayya ta mu ko Allah ya kai nuri kabarinsa kuma a yi mashi guduma wallahu sarki da uku uku Allah ubangiji ya yafe Allah ubangiji ya yafe Sama alaikum, yayanmu in yayinmu ya ce lallai a wani ba Allah da shi ma muna majalisi da ɗansa a nan kullum kuma Allah ya karɓi ransa domin shi malam Abdullahi ba. Sai Mustapha ne mai zuwa nan din amma abin da ya sa bai nan yanzu suna ganin makokin baba. Kuma Abdullahi nan baban Mustapha ya ci gajiyar tarayyar da ɗansa a hanyar Allah hanyar masu Allah. Kuma a masa koyi wallahu gari goma sha uku. Allah ya muku gafara kuma Allah ya mana gafara Allah ta sa mun ka taimaka a kan tafiyar nan namu kowane hannu da kowane bangare in kuma karatu ya je sashi to zan ƙara gaya mana yadda aka yi yadda aka hau har muka samu kulla shi a ciki amma dai yanzu muna jikiri ne saboda akwai abin da ake cewa ba shi su hakkin akwai abin da akwai wani magamantan koka musu inda akwai fashi-fashin da za mu jona kisa yanzu bara ya gani ba bari mu gani Allah wa ji to ba su ba su ne shiga cikin kuma kuma Allah ta sa kuwa da ta kowa sai ku da niyoyin sa fatiha ma salatul fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق نادر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.